والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwana wata goma ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da goma ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha daya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratul an'am jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne akan aya ta 134 fadin Allah madaukin sarki inna ma tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin lalle abinda aka yi muku alkawali ma tu'aduna min maji'i sa'ati wal hashri alkawalin da aka muku na zuwan tashin alkiyama la'atin lalle mai kasancewa ne kuma mai zuwa wa ma antum bimu'jizin kudin ba masu kubucewa ubangiji bane kuma kudin ba masu iya wato kwacewa Allah ne ta yadda ba zai iya riskan ku ba yudrikukum haythu ma kuntum mutuwa za ta riske ku duk inda kuke kuma za ku zo wajen Allah tabaraka ta'ala a tashin alkiyama Allah zai kawo ku kuma zai muku hisabi ɗaya bayan ɗaya qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun to yau kuma za mu tashi akan aya ta 135 فإن سقول يا قوم اعملوا على مكانتكم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
الله ne kira ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce da shi kul ga ya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya qaumi amalu ala makanatikum ya ku mutane ku yi aiki kowannen ku yayi aiki ala halatikum allati antum alaiha ku je ku ci gaba da aiki a bisa halin da kuka kasance na kafirci ku je a kira'ar abubakar ana asim ku ya qaumi amalu ala makanatikum a maimakon ala makanatikum bil jam'i kenan kiran sai zama ma'ana shine ku ya qaumi qul ya qaumi amalu ala tamakkunikum ya ya ku mutane kowa ya aiki a bisa iya yadda zai iya yi ku je ku yi yamalu alama antum alai ku je ku ta aiki kowa ya je rike abin da zai rike ni amilun ni ma zan je ne aiki da abin da Allah ya umarce ni da shi zan yi aiki ma amarani bihi rabbi azza wa jal أما فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار da sannu za ku san cewa waye zai samu aljanna tsakanin ni da ku a kira'ar hamza wal kisa'i fa sawfa ta'lamuna man yakunu lahu a maimakon man takunu lahu man yakunu lahu aqibatu dar haka suka karanta a cikin suratul qasas ma إنه لا يفلح الظالمون للي ألا الظالمي باسا ربوتا وجنسا لا يسعد من كفر بي وأشرك دون دي شركة دني إن جاء الله كوكما يكافر شمم بزي ربوتا با شيني إنه لا يفلح الظالمون bayan manzon Allah ya yi wa'azi ya yi gargadi ya faɗakar ya shawo kansu sun ki shawuwa ya ja hankalinsu sun ki yadda sai ce shikenan ku je ku yi aikin ku lakum dinukum waliya din ku ku rike addinin ku nima na rike nawa amma a kiyama fa sawfa takunu fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu dar amma da sannu za ku gane waye waye Allah zai masa arziki da aljanna tsakanin ni da ku yayin da kuka tarar da kanku a cikin wuta to za ku gane cewa lalle ba akan seti kuke ba to wannan shine abin da Allah ya umarci manzon Allah ya gaya musu kuma ya gaya musu to bari mu ji me ya faru
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا haka فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله
na'am وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم na'am ساء ما يحكمون wato shidanci irin na mushrikai baya karewa daga wancan sai wannan daga wannan sai wancan abin da ya faru shine su mushrikan suka kasance kafirai kenan sai suka ware wa Allah tabaraka wa ta'ala dangane da kayan amfanin gona sai suka raba kashi biyu wannan na Allah ne haka dabbobin su ma sai su raba shi gida biyu waɗannan dabbobin Allah ne wannan kayan amfanin gona shi ma na Allah ne wannan ya'yan itace shi ma na Allah ne sauran kuma na gumakanmu ne ga na Allah ga na gumaka ga dabbobin Allah ga dabbobin gumaka ga masara da dawa da wake na Allah ga kuma na bangaren gumaka ga awaki da raƙuma da tumaki da shanu na Allah ga kuma na gumaka idan suka yi baki ko aka samu miskinai talakawa mabukata sun zo sai a ɗiba a cikin na Allah a cikin me rabon Allah ɗin sai a ɗauka tunda na Allah ne kayan Allah ne kayan banza ne sai a bawa ya zama kamfani kenan sai a bawa waye sai a bawa a bawa baki da miskinai ku je ku ci kayan Allah ne to na gumakan fa sai su yi ta kashewa a kan gumakan duk abin da suka ware na gumakan in sun juya kudin ma za- zai kare ne akan hidimar gumakan mun san gumakan ma hidima ake musu a musu kwalliya a sa musu gold a sa musu wacece da wacece akan samu matsalar kuskuren rabo wani lokacin abin da aka ware shi don Allah sai a kuskure ya fada cikin rabon na gumakan to idan rabon Allah ya fada cikin rabon gumaka to ba sa da sai a ce ba komai ai na Allah ne ai Allah mawadaci ne ba za ba za a ba- ba- ba- ba za a dawo da ubangiji shi ba amma da a ce na gumakan zai fada cikin rabon na Allah sai a ɗebo shi a ajiye wa gunki sai su ai waɗannan mabukata ne ka duba ku ba waɗannan ne mabukata ne Allah bai da bukata idan wani abu da suka ware wa ubangiji tabaraka wa ta'ala ko ya lalace ko ya riɓe ko ya halaka ba sa damuwa sam amma in abin da suka ware wa gumakansu ne allolinsu kenan na gaskiya ɗin su a wajensu su in shi ne ya samu tawaya ko ya ragu to sai su je su ɗebo a cikin na Allah sai su cikata sai su cikata to shi ne Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al min al-harth wal an'am nasiba sun sanya wa ubangiji nasibar rabo cikin ainihin abinda aka shuka abinda Allah ya tsirar da shi ya ɗauki nauyin shuka shi ɗin na daga kayan gona da amfanin gona wal'an'ami da dabbobi ma sai suka sanya wa Allah rabo sannan kuma suka sanya wa gumaka na rabo wa ja'alu lillahi mimma zara'a kalmar zara'a dinnan tana nufin khalaqa sun sanya wa Ubangiji cikin abin da ya halitta min alharfi wal an'am cikin kayan gona da dabbobi suka sa wa Allah wai rabo ja'alu lillahi nasiban wa li shuraka'ihim nasiba suka sanya wa Allah rabo wai da kasan Allah da kasan gumaka faqalu suka ce hada lillahi bizamihim wannan shine na Allah a bisa raya wasu su wa hada li shuraka'ina wannan kuma na allolinmu ne in ji su da fada a kira'ar kisa'i ya karanta faƙalu hada lillahi bi zu'umihim a maimakon bi za'amihim wannan ne na Allah bi zu'umihim a bisa ra- ya- ya- wato rayawarsu luga ce guda biyu ko ka ce bi za'amihim ko ka ce bi zu'umihim me za'am me zu'um shine alqawlu min ghairi haqiqa fadin abu na babu tabbas ka yanki magana ka faɗa ba garanti wannan kuma na gumaka ne Allah ya ce fa makana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah wanda suka ware shi ga gumakansu to baya ma isa wurin Allah in dai kayan gunki ne baya isa wurin Allah wa makana lillahi fa huwa yasilu ila shura- shuraka'ihim na Allah din kuma sai ya gangara ya koma gurin na gumakan nasu tunda shi sun ce Allah mawadaci ne sai su ɗebi rabon Allah su kai gurin gumakan subhanallah a nan yanzu kun ga sun nuna da kansu Allah ba mabukaci ba ne ko to da sun tafi akan haka ai da yafi musu to me yasa za ku ki bautar wanda yake ba mabukaci ba ku zo ku bauta wa wanda yake mabukaci hauka kenan da rashin ganewa malamai suna faɗa cewa كانوا يتمنون ما جعلوه للأوثان مما جعلوه لله ولا يتمنون ما جعلوه لله مما جعلوه للأوثان sun kasance suna buratar abin da suka sanya wa gumaka mimma ja'aluhu lillah sai su ɗiba sai su ɗiba a cikin rabon Allah su sa wa gumaka amma ba sa ɗiba a cikin rabon gumaka su sa wa Allah tabaraka wa ta'ala Imam Qatada ya ce ai ba ma wannan kaɗai suke yi ba yayin da ainihin wato um, fari rashin abinci ya same su sai su kewaya su ɗebe abincin da suka zuba na ɓangaren Allah sai su cinye shi amma na gumakan ba sai ya ce a ba a taɓa na gunki Allah ce sa'a ma ya hukumun ya munana abinda suke hukuntawa a yi bi isa ma yasna'un cir da abin da suke aikata wannan mummunan rabo ne kuma wannan ba abu ne mai kyau ba ya tabbatar da shirkar su da rashin kyautawa su to sai Allah ya ce me kuma
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون wato ba mabauta kaɗai suke musu ba hatta kai ga malam sai su rinka alwashi da bakance dan biyayya ga manya-manyan kafirai na cikin su ba sai su rinka sa suna kashe yayansu yanzu daga cikin su akwai wanda ya alwashi ya rantsi ya ce in dai ya samu haihuwa matukar ya haihu to sai ya yanka wannan daɗin zai yanke shi talas kamar yadda abdulmuttalib ya rantsuwa ya ce zai yanka ɗansa abdullahi mana daɗin a inda suke a mushirkai haka kurin mutum sai alwashi ya ce in an masa haihuwa na kaza zai yanka su mushirkan suke sa su yi malaman su su ce ka yanka wani daga cikin yayanka ga gunki Allah ce wa kazalika kamar haka zayyana li kathirin min al-mushrikina qatla auladihim shuraka'uhum shuraka'uhum din shine fa'il ma'ana kamar haka wato allolinsu da suke shirka da su suke hada Allah da su wajen bauta sun zayyana wa da yawa daga cikin mushrikai katla auladihim su rinka kashe 'ya'yansu shaidanunsu suka zayyana musu su rinka kashe 'ya'ya musamman 'ya'ya mata suka ce kure in kun haifi 'ya'ya mata ku rinka kashewa saboda jin tsoron talauci wai yawan haihuwar 'ya'ya mata yana jawo rashi yana jawo talauci haka suka ce sai mutum a haifa masa ya mace kurin sai ya kai ta daji ya tona rami kurin ya tura ta ya tura mata ƙasa da ranta sai ta mutu suka yi ta yin da'a wa ainihin malaman su masassi shirka suka saba wa Allah wa idan ma'udatu su'ilat bi ayi zambin kutilat idan aka tambayi al-mau'uda abinda ake nufi da mau'uda wacce aka binne ta haka kurum kiyayya ta yaya mata sai su ta kashe su ranar kiyama Allah zai tambaya me kika yi aka binne ki me kika kashe ki وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم haka suka yi musu su suka sa su ta kashe 'ya'yansu liyarduhum wa liyalbisu alaihim dinahum sun yi musu wannan ne kuma liyarduhum don su halakar da su wa liyalbisu alaihim dinahum kuma su cakuɗa musu addinin su su rikirkitar musu addinin su liyudkhilu alaihim shakka fi dinihim don su sa musu shakka akan addinin su walau sha Allahu ma fa'alu da Allah ya ga dama da Allah ya yi ra'ayi da ba su aikata haka ba la asamahum hatta ma fa'alu zalika min tahrim al-harth wal an'am wa qatl al-awlad fadharhum talisu ya muhammad wa ma yaftarun da abin da suke kirkira na karerayi wannan ayat tana nuna mana kuma wani samfurin kafirci da wani samfuri na rashin kirki da kafiran wannan lokaci suke yi shine sai su yi ta kashe yayansu musamman yaya mata daga nan ya kamata mu gane mu fahimta cewa wannan aƙida da muke da ita ko da wasu mutane suke da ita na ƙiyayya ga yaya mata mutum baya so a haifan masa ya mace baya so sam su ta fada da matar saboda ta masa haifuwa ya mata wani ya lafiya ganin mutum ya taka ta fai tsiyar tata ya aka yi wallahi ta haifo mace kuma cika amma dai kai kan baka ci sa'a ba gaskiya cika ya rabuwa zai ita zan yi kawai ba ta da aiki sai haifan yaya mata haka aiki baka sani ba watakila albarkar da alheri yana cikin yaya matan la'alla alherin la'alla albarkar yana cikin yana yana kan yaya matan in ka kashe su baka sani ba watakila ka kashe alherin sharrin kuma ka bari dan kwali ne ko wando ai dan kwali ne ta matsala kenan subhanallah akwai mutumin da da matarsa ta dauki ciki sai ita ce to Allah sa ba tsiyar zaki ba Allah sa ba tsiyar zaki yanka mana ba ka san me tsiyar wai ta yanka masa tsiya ta haifan masa ya mace kana ba da labari wani daga cikin an masa haihuwa ya mace iya tashi hankali da damuwa ya tabbata gare shi wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawm min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab Allah ya ce idan an yi bushara ma ɗaya daga cikinsu da mace wai na bushara ahadun bil unsa bushara ɗaya a ce masa ya mace aka haifa masa to ai zalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim sai fuskarsa ta yi baki ta turbune yana mai kulle da bakin ciki da bacin rai yana ma kuya ya tawara min alqaumi in ya gamu da abokanai kuya yake min su ima bushira bihi saboda wai an masa mummunar bushara wai an ce masa an haifa masa ya mace Allah ya ce kar ya munana irin abin da kuke aikata kuke hukuntawa kuma a wannan lokacin suna son su yi wannan kisa ne saboda tsoron talauci kamar yadda yanzu ba ma ba ma yayan watan kadai ba mutane yanzu suna kashe yayansu saboda ba sa sa haihuwa gaskiya yanzu ba a fiye roƙon haihuwa ba sai dai wanda ya rasa ta duk wanda aka masa ɗaya biyu uku hudu biyar sai fara neman tsari kuma da ita hadi yal musiba wallahi musiba kenan Allah kiyaye mu akwai wanda in matarsa ta yi juna biyu sai je a katse cikin a zubar da shi me yasa baya sa haihuwa ya ishe shaka akwai mai zuwa je a daure mahaifar akwai wanda zai je ta dirka mata allura har abada har ma mahaifar ta radaddage kai yanzu lalacewa ta kai gafa mutum yana yin sabon aure saurayi ne matashi da ya yi aure wai shi wai wai baya son wai wai haihuwa sai ya je ya samu yarinya ya ta dirka mata kwayoyi da allurai wannan ayoyi na family planning da wannan allurai kuma suna da side effects suna da illa suna cutar da mace ko wani lokacin ma ka iya cewa cutarwarsu ya fi amfanin su yawa ya lalata wa yarinya mahaifa sai daga baya kuma kun zo kun buƙaci haihuwar haihuwar ta gagara yana ba da shawara wa samari matasa da kayi auren ka jira Allah ma ya baka da ka samu haihuwar ma da wuri alheri ne da wanda ya fara haihuwa da wuri sai ga da sauran karfin ka yaran ka sun tashi baka da matsala zaka huta amma kana tsufa yaran ka kanana ka kai lokacin da za a taimaka ma baka da mai taimaka maka saboda ka yi ta toshe haihuwar da ai disadvantage ne mutum ya zauna ko dai bai aure da wuri ba ko kuma bai haihu da wuri ba ka samu haihuwar da wuri dan yayanka su taso da sauran karfin ka zaka iya sarrafa su idan yaro ya maka ba daidai ba zaka iya tukukuya shi ka murde shi ka ba shi gashi amma ina ka riga ka tsufa yaron ka ya zama saurayi kana abin da sai ce ba wannan wannan tsohon rikicin tsufa ne yake damunsa tunda yanzu shi shab ne matashi ne yanzu kansa yake fizga gani yake kawai kai kai baka gane bane ba da haka ku haihu da wuri ku samu yaya da sauran abin da lokacin da ka zo gajiyawa yayan ku sun tasa ka fara sun kuyawa ɗanka ya miƙe lokacin ya fara aiki ya gama digiri ya fara dan albashi ko ya fara noma ko ya bude shago yana dan samu alheri sai ya dauki nauyin ka ya hana ka zuwa aiki ya hana ka zuwa gona ya hana ka kaza ya hana ka kaza shikenan kaga masha Allah tabarakallah da yayi albarka to ba daidai bane abin da yanzu mutane suke a zuwa ta dura wa yara mata a ta dura musu kwayoyi a hana su haihuwa tun daga farko wannan ba daidai bane da kuma yan family planning da suke hana ma haihuwar gaba daya wai saboda tsoron talauci ai yanzu matsalan makaranta ma babu yaushe ma za ka iya biya wa ɗanka kuɗin makaranta abinci ya gagara ga ba aikin gwamnati ga kaza kaza yanzu ɗan koyarwa ma ya gagara kaza kaza haihuwan nan matsala ne kurin gwanda a ɗaure mahaifan nan ma kowa ma ya huta to kai da an ɗaure mahaifan da an same ka da ɗaurewa ake inda an ɗaure na tsohuwar ka da ka zo da baka iso ba da ka ba daidai ba ne wala taqtulu auladakum khashyata imlaq Allah ce ku daina kashe yayanku don jin tsoron talauci a wata ayar yace wala taqtulu auladakum min imlaq kar ku kashe yayanku saboda talaucin da kuke ciki ai muna fama da talauci school fees baya ba iya biya kuma albashi nawa da wata kwana goma sha ɗaya sha biyu na cinye shi kuma yanzu zan tare yaya wannan yayan da suka zo Allah ne zai bada abin da za a ciyar da su ta dalilin 'ya'yan da kai ke haifa sai daɗa buɗa maka hanyar samu ko ya ƙara maka albarka a cikin albashin naka nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke azurta su su da ku gaba daya a wata ayin nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke azurta ku ku da ainihin ƴaƴan ku da haka hanyar jirgi daban ta mota daban hanyar arzikin ɗanka daban hanyar arzikinka daban kada wani uba ya ji cewa shine dalilin arzikin ɗansa babu duk dan da ya duro ya zo duniya iya durowa da arzikin sai ke durowa kawai kai ajiya ake baka a hannunka me yasa idan ka mutu ma zai rayu kuma gaba ne in ka mutu zai ci zai sha kuma zai girma matukar yana nisan kwana da haka yau idan ɗa ya duro duniya to da arzikinsa yake zuwa da haka ina ruwanka da shi me za ka kore shi ko me za ka mai bakin ciki ka hana shi zuwa yanzu matsalar da mata suke fama kenan kusan yanzu matar da take yawan haihuwa ma gaskiya ba ta da farin jini a gurin mijinta wasu mazan ya fi son ya samu juya ta gaba ɗaya ta dafe ta zama juya ba ta haihuwa to da ita za a sa ta a gaban mota ana zaga gari saboda ba ruwanta ba ta da goyo ba a tumbuɗi ba majina ba ba komai kuma ni kullum to ita ake so dan a yanzu kai fitinar ta kai ga yanzu fa akwai mutanen da in za su haihuwa yanzu in za su aure sai su nemo wani gida ne ba a haihuwa wani gida ne aka ce kamar 'ya'yan gidan ba su haihuwa kowace mata ce ko bazawara ce ba ta haihuwa sai samo ta yi ajiye ta kurum ita tirka ta inda yake tirka rago yana ciyar da shi haka zai ta ciyar da ita ta yi ja ta yi fari ta yi bulbul shi bukatarsa kenan walla wannan tunani ne na kafirci kashi dai Allah ya gaya muku وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم don su halakar da su kuma su kuɗin musu addinin su Allah ke yi to ga rabon da suka yi wancan rabo wannan na Allah wannan na gumaka wannan ma ba daidai bane Allah ya hana sai ya ce mai kuma وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه no سيجزيهم بما كانوا يفترون to ga wani shirbicin kuma da suka yi waƙalu suka ce su mushirkai hadiya na'amun ga waɗannan dabbobi ne na ni'ima wa harsun hijirun da kuma wannan kayan noma da kayan abinci hijirun waɗannan dukansu haramun ne kalmar hijirun tana nufin haram sun ware shi ga allolinsu kada wanda ya taɓa la yat'amuha illa man nasha'u ba wanda zai ci ba wanda zai taba sai wanda muka ga dama bi zamihim a bisa rayawa su a nan gurin cewa suke wannan kayan abinci wannan dabbobi kada wata mace ta ci na maza ne kawai da Allah ku duba wannan shirme kada wanda ya ci sai mace ai sai namiji kada mata su taba هذه أنعام وحرث حجر la ya ta'amuha illa man nasha ba wanda zai ci sai wanda muke so sune maza bizamihim a bisa yadda suka raya wa an'amun hurrimat zuhuruha ga wasu dabbobin kuma kwata kwata an haramta hawan su ba a hawa kada wanda ya hau gadon bayan su wa an'amun la yadhkuruna isma Allahi alaiha ga wasu dabbobi kuma idan sun zo yanka su ba ambatan sunan Allah kai sai dai a ambaci sunan gunki daɗin suna zuwa aikin hajji to a irin wannan dabbobi da suka ware suka ce wa na'amun hurrimat zuhuruha to wallahi ko hawan su aje aikin maka ba a yi kawai ba za a hauta ba raƙuma ce an daina hawa doki ne an daina hawa jaki ne ba za a hau ba alfadari ne ba za a hau ba حرمت ظهورها ونعم لا يذكرون اسم الله عليها da wasu dabbobin kuma an zo yanka ba na ambaci Allah ba iftira'an alai wai suna raya cewa wai wannan wai Allah ne wai yace su haka iftira wato annahum yaf'aluna dhalika wa yaz'umuna anna Allah amarahum bihi iftira'an alai suna yin wannan cewa wai Allah ne umarce su da wannan ashe kuma ƙarya suke yi shine Allah ce sai zihim bima kanu yaftarun ba komai Allah zai musu sakayya da abin da suka kasance suna yi wa Allah ƙarya malam ku duba wani abu kaman ma bai da ma'ana wai cikin harka ta kafircin nan abin da suke yi sai a ce waɗannan dabbobin da wannan kaza kaza a ware kada mata su ci mata ba sa ci sai maza mata ba za su ci ba sai maza waɗannan kuma a daina hawa kar a hau ba mai hawa sam sam sam ko aikin hajji ma za a je ba za a hau ba daga ƙarshe an ce me yasa kuke cewa Allah ne ya ce ayi iftira'an alai a shekariya suke wa Allah sai zihim bima kanu yaftarun to sai suka ce me kuma
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا na'am وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم to ga wata dokar kuma wa qalu sai suka sake cewa ma fi butuni hadhihi al-an'am jariran ƴaƴa da suke cikin ƴaƴan waɗannan cikin waɗannan dabbobi raƙuma ne alfadari ne dokuna ne ko shanu ne wai ƴaƴan jariran da suke ciki fa yanzu hukunci ake wa ɗan jariri da yake cikin cikin dabba وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا نمزاني daga cikin mu kawai wa muharramun ala azwajina amma kuma haramun ne matan cikin mu su ci wannan nama din ƴaƴan da suke cikin cikin dabbobin nan na yaran mu ne maza banda yaran mu mata wa in yakun maitatan Allah ya ce kuma idan ya zama mushe in dabbar ta zama mushe ko dan da ke cikin cikin ya fito a matsayin mushe fahum fihi shuraka yani in takuni al'ajinnatu mayyita idan jariran 'ya'yan suka sauko aka haife su a matsayin mushe fahum fihi shuraka to shikenan sai a ce da mazan da matan a haɗu a zo a ci don Allah ka ji idan a haife su da rai na maza ne kaɗai idan kuma suka zo ba rai to da maza da mata a haɗu a ci su ba ba mushi a wajensu har ne ba mushi a wajen shi dan ya faɗi ya mutu Allah ne ya kashe sai su bi shi kurin su raka shi tukunya a duba sha'aninsa to a nan gurin ka duba saboda rabon zalunci Allah ce fahim fi shuraka sai su haɗu da mazan da matan su ci sayajzihim wasfahum Allah ce da sannu za mu yi musu sakayya dangane da wato abin da suka sifanta na ƙarya don wannan ƙarya ne wace ku ware wasu dabbobi ku ce wai maza ne za su ci banda mata kuma duk wannan fa suna cewa wai Allah ne ce su yi inna wa hakimun alim lalle Allah shi mai hikima ne alimun kuma masani ne dangane da duk yadda suke aikatawa kuma wallahi sai Allah ya yi musu sakayya akan ƙarya da suke dangantawa Allah tabaraka wa ta'ala a nan abin da ya kamata iyaye mata su gane ashe ma abin da kafirai suke faɗa cewa wai wai su san san yancin mata kuma they are fighting for women rights ba ma human rights ba fa women rights suna suna yaƙi don tabbatar da yancin mata to ƙarya suke yi kun ga duk labarin da muke karanta a cikin qur'anin nan tun jiya shekaran jiya gaba ɗaya babu wani abun da yake favorin mata a ciki wannan na maza ne ban da mata wannan an zo kaza hatta rabon gado ma da suka zo su hana mata suke a jahiliya tsarin kafirai ba a ba mace ma gado da mace ubanta zai mutu ya bar miliyoniyoyin kuɗi miliyoniya ne shi ya bar miliyoyin kuɗi to wallahi ba ta da ko naira ɗaya shine ma Allah ya saukar da lirijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa Allah ce maza suna da gado mata ma suna da gado amma yau an juya ƙarya ta zama gaskiya wai waɗannan wai kafirai wai su ne wai suke wai wai suke wai iko a duniya wai sun san yancin mata wanda gado ma sun hana mata musulunci ya zo ya ce a bawa mata ma gado lizzakari mislu hadzil unsayni wai yanzu wai yahudawa wai shine wai suke suka musulunci wai wai bai yi adalci ba wai akwai injustice a musulunci wai dan me yasa za a bawa mace dubu hamsin a bawa namiji dubu ɗari wai wai ba ba justice a musulunci ba adalci suna rudan mata don su raba su da addini to ku da yake jahilai ne ku ko kuma iyayenku jahilai ne yanzu ina ce ku asali ma ba kwa ma ba da magadan da wanda baya baya wa kwata-kwata da wanda ya ce a bada rabi wanne fi ko me hikimar da ta sa shari'ar musulunci ta ce a bawa mace rabi na namiji tsakaninka da Allah da kai da matarka a gidanka wa fi amfani kai mana ko kai ka fi amfani kai ne mai shuka kai ne mai noma kai ne nemo taki kai ne mai girbi kai ne mai roro kai ne mai ɗaiwowa kuma kai ne mai shigo musu da shi gida in ka zo da shi gidan matan da matan zamani ne ba sa surfe sai ka kai musu inji kana ji kana gani duk wahalar nan da ka yi sai a zo a zuba maka a ƙwarya ka rike ka tafi ka je inji mai gida yana zaune a dandali yana tare da abokan sai ce kai zan je kai nika fa dole sai ka tafi ka kai nika idan ba kai nikan ba ma ba za ma ta ma abincin ba ba za ta maka ba in ba kai nika ba ba za ta maka ba bayan ka kai kuma ka kawo sai a tankadi an tankadi a zo a tuka ma kuma sai ka kawo na kayan miya a wani wurin ma kai zaka nemo mai wanke-wanke ma ka biya ta duka duk musulunci yace ku yi musu wannan ku taimaka musu in ba su lafiya akwai su asibiti yan sun tambayi kudin kitso ku ba su ku canja musu zani ku canja musu takalmi ku canja musu dan kunne ku canja musu ainihin man gashi ku yi musu hidindimu duka duk wahala ta ɗa namiji ta ya mace ya kare akan wato ɗa namiji duka wannan kyauta fa saboda albarkacin musulunci amma wai duk da haka waya ce wai addinin musulunci wai ya wulakantar da mace wanda ku ba ku da aiki mata abin da ke sa sai dai ku sa su a shago kuna talla da su da mutum ya yi katon shago sai ya rinka talla da mace sai ya nemo wata mace kyakkyawa sai ya ajiye ita ita take jawo a cinikin kuma albashin ta bai wuce dubu hudu ba a wata kuma dan ita ake zuwa a sai kaya in business center mutum ya bude ita zai saka in sabulu kuka yi sai ku sa hoton mace in waya ce za ku yi talle sai ku yi da hoton mace idan za ku tallan katifa sai ku hoton mace in za ku yi tallan kayan kwalliya da ado sai ku yi da mace mace kurin ta zama ala ta zama kayan talla kawai amma musulunci kuma yace a boye su wa qabla fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فاذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا wannan duk gata ne musulunci ya wace amma duk da aka wai yanzu mata gani suke yi an takura musu an ce sa hijabi an takura musu an ce sa niqabi an takura musu an ce ki aure banda yawon banza amma wadancan ku za a zo a ɗebe ki a je a kwana da ke wani ma ya ga dama sai ya jera miki kwana uku bai biya ba na'am a yi tsiya da ke a kai ki aiki ki sha wahala kuma a baki rabin albashi haka yawanci a turai suke sai su je su tura mace ta yi aiki a wasu wuraren wai dan ita ba ta yin aiki cikakken aiki irin na namiji sai a bata rabin albashi wallahi babu addinin da ya mutunta mace irin addinin musulunci mala haka kawai zaka haɗu da yarinya fa ba dangin iya ba na baba ka ganta kana son ta tana son ka shikenan kurin a riga an kulla ka zo kai ta mata hidima ka kai ta maka ka kai ta umra ka kai ta hajji kuma in ta ga dama an ka dawo gida ta zazzage ka ce ya hakuri hajiya ko ba ga wani kai fada kai fada ta kita ce bara'i ba in ka gaji ka tura ni gidanmu ka ce yi haƙuri haka ake ta zama amma wai duk da haka wai su gani suke bayan ta musu wai yanzu ka duba haka muke ta fita gona mu ɗebi samari yara matasa muna da 'ya'ya 'yan mata amma ba za su je ba ba za su je noma ba ba za su je zuba taki ba ba sa faskare ba sa tonar rijiya ba sa noma suna zaune a gida sai dai a ta turka su ana ciyar da su su ci su koshi kuma suna zaune a gidan wani kuma daga jefe ya zo ya ce yana so kuma a tattara a hada mata kayan arziki a dauke ta a hada ta da shi a tura ta can ya zai ci gaba da cin moriyarta haka ne hada wal islam kaga a ce addinin musulunci ya mutunta ya mace kuma ya kimanta ta wallahi an zalunci musulunci idan aka ce wa musulunci bai mutunta mace ba wallahi an zalunci musulunci to amma dai Allah ya bada labari ya ce me
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين
sai Allah ya dawo da hukunci dangane da masu kashe 'ya'yan nan na ɗazu kun san labarin aka baku ba a gaya muku hukuncin su ba Allah ce kad khasira alladhina qatalu auladahum hakika waɗanda suka kashe 'ya'yansu sun yi hasara safahan sun kashe 'ya'yansu da jahilci bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wannan aya ta sauka ne akan rabi'a da mudar da wasu daga cikin larabawa da suke da al'ada kashe 'ya'ya suna binne 'ya'ya mata da rai malam ‘ya'ya mata in dai aka kuskure aka haifarwa balarabe ‘ya mace to insha Allah ta'ala kurin sai dai ya tukuiku ya ce kai ta daji ya tona rami kurin ya turbide ta tana tana ihu na jarirai wallahi haka zai za su kashe ta wai dan me saboda suna jin tsoron wai talauci amma an ce banu kinanata a cikin su ba sa aikata wannan su kan suna barin 'ya'yansu to yanzu mai bambancin wanda yake ya hana matarsa haihuwa ko kuma idan an yi cikin ya je ya zubar da waɗannan mutanen duk ɗaya ne duk ɗaya ne yanzu akwai masu saƙi da ɗaya ɗaya namiji ɗaya ɗaya mace sai kare ɗaya ɗaya ɗaya namiji namijin ɗaya mace ɗaya da karensa guda ɗaya kurin ya isa tana yin wannan sai ya kai ta asibiti ya je a cire mahaifar gaba ɗaya ko ya je ya sa a tamke a ɗaure ko a ɗinke mahaifar a sa a mata ɗinki ba za ta haihuwa sai ya ganta ya aka yi ne wallahi Allah bai kawo ba kuma ƙarya take Allah ya kawo ne sun daure wani mai dan kokari sai ce in ya samu biyu maza biyu mata yayi yawanci a hudu ake tsayawa ina jin ko yan tallan family planning din ma za ku ga suna dan yadawa sai a kawo mai gida yana cikin ni'ima irin abu na alaji da yana cikin ni'ima bulbul da shi sai a kawo matarsa ita ma ta yi kwalliya sai ka ga ga ƴaƴansu nan ga babban dan ga kanwarsa ta mace ga kuma kaninta shi ma namiji to ga dan karamin kuma yana daure a hannun uwar wai wai wai wai wai family mai kyau kenan guda hudu ya isa kaga za su mai da mu China a China ne ba a bari a ita saboda sun yi yawa amma kuma ka duba wani arzikin ubangiji da Allah ya sa 'yan China suna da yawa suna cikin waɗanda suka fi kowanne yawa a duniya sai kuma Allah ya ba su masana'antu da wuraren ayyuka yanzu komi kusan in ka daga sai kaga made in China America tsoron China take ji wallahi saboda a duniya ba wanda yake kyamar China yake kin China irin dan America amma wallahi a cikin America sai kaga kayan China wanda ta kai ga America wani lokacin idan aka shigo da kayan China kama suke su kone saboda suna hatin din China ba sa son China duba dai kafirai da kafirai ne amma ka duba Allah ya ba su haihuwa hayayyafa yaya yaya tari kuma amma Allah ya ba su arziki komai yana ya China hatta zanna bukar din akwai ta China wannan hular ta Allah rama wallahi akwai made in China wannan zanna bukar din akwai made in China komi duk abin da ka sani yanzu wayoyin nan duk da suke hannun mutane da kowa da kowa duk ba da ba dan albarkacin China ba wani ai sai dai wallahi sai ya sallama da kabari bai mallake waya ba ba ba gaba ne ba takalmi silifas akwai na china tv akwai na china kwamfuta akwai na china kamera akwai na china agogo akwai na china takalmi akwai na china tocila da sunan duk tocilolin china ne suka cika duniya gaba daya da robobi komi amma akwai haihuwa eh eh da aka ashe tarin 'ya'yan alheri ne kuma mun samu labari a jiya da bincikawa akwai wasu asibitoci a ƙasan nan a wannan nahiyar tamu waɗanda wasu da ba musulmi ba kafirai sun shiga wannan wurare da niyyar kashe musulmi da illata su idan mata musulmi suka je suka haihu sai a ɗebe musu yaya in a ɗebe sai a ce za a je a rinka kula da su ana sa musu a- ana sa su ko a incubator ko ana ƙara musu oxygen ko wai za a musu wasu allurai ko za a musu kaza idan aka ɗebi yaya ashirin to sai an ci sa'a guda biyar su fito sauran sha biyar duk mutuwa suke a ƙasar nan akwai inda aka fara wannan kuma mafi majority wanda suke waɗannan ɗin kafirai ne kuma an fi yin wannan a wurin da musulmi suke saboda a rage yawan ku ba a so ku haihu yawan ban da gidan musulmi ba ina ne zaka je ka tarar da mai gida da matansa guda hudu kuma ne yana da yaya guda arba'in amma inda zaka je kudu kasar arna sai ga mutum matarsa daya da, da- da shi daya da yayansu guda biyu shikenan ba su da yawa suna mana bakin ciki akan yawan da muke da shi wannan aƙida ta yaƙar yawan namu yanzu har an sa mana a a- a tsakaninmu ni da kai za mu zo mutum ka gaina yana zagin dan wasu ka zo ka tara yaya kana kana kaza kaza kaza ko ba ka bane sai ga mutum yana zargin wai dan uwansa wai yana da yaya kuma kun manta da maganar da manzo Allah ya faɗa yace tazawwajul wadud al walud ku auri matan da kuke son kuke son su kuke soyayya da su al walud kuma masu yawan haihuwa manzo Allah ce zan yi yawa da alfa zan yi alfahari da yawan Qur'an tashi alkiyama yace tanakahu takasaru ku yi aure din ku yayyafa ku hayayyafa yanzu ko zabe aka zo ko ƙura aka zo abuna ko ko wannan abin da aka yi inda za ku je ku duba ainihin population din za ku ga da kudu da arewa jiha ɗaya a kar- a arewa sai sai sai sai ka ga o- wato taninka wato jihohi za ka haɗa wajen guda uku a kudu saboda su ba su hayayyafa ba su da family eh, wato long large family ba su da shi to dan suna bakin ciki da wannan yawan to yanzu shine ake cusa mana hatta yanzu a asibitoci matan mu sun je awo ko sun je abin nan sai ga akwai wadanda suke ake sa suna campaign na family planning aikin banza kin zo hajiya kin saya kina wahala kin haifi dadiya kin kara wani kin dada wannan wannan yayi kaza wannan ya zubar miki koko wannan ya miki kaza ta je ta dauko kwangila za ta yi aiki kenan sai a ringa cusawa matan mu kin haihuwa tun a asibiti akwai matar da ta zo za ta kaifa a karɓa haihuwar wata baiwa Allah musulma ta zo tana numfashi tana ihun naƙuda ta same ta a gadon baya ta ɗirka mata dundu ta ce ni za ki yi wa kuka nan ta ce in za ki haihu ki haihu lokacin da kika je kina kaza kaza muna ina tana bakin ciki saboda musulma ne ku musulmi me yasa ba ku wayewa ne idan kuna da yawa kuna da majority idan aka rage yawan ku ba ku da dama su a aƙida su ba su yadda su yi ta tara yaya suna haihuwa ba ko kuma addinin ku ya ce ku yi bayan da zalunci ma da ake a kasar idan an zo rabon arzikin kasa ba a ma duba suwa suka fi yawa kurin jihohi ake bayarwa yanzu jiha daya irin irin irin irin jihar bayelsa dinnan tana daukan abin da jihohi wajen biyar suke dauka a arewa kai local gamman guda ɗaya tana daukan abin da kano state ba ta dauka kuma nawa suke gaba daya ba komai bane saboda mai shugabanci yana hannunsu da haka wajibi ne mu tsaya kan abin da shari'a ya ce mu ta ce mu tsaya kurin ku haihu sai dai yana da kyau din mutum ya yi tsari akan haihuwar akwai wanda ba su da tsari akan haihuwar matan suna wahala su ma suna wahala duk shekara ta haihu kuma dan yana na ciki yana wahala na waje ma yana wahala wannan a musulunci ba laifi za a iya yin spacing a dan sa ratar haihuwar a sa bayan shekara biyu uku haka sai ta kara haihuwa shekara biyu uku sai ta kara haihuwa kuma mutum ya haihuwa ya yi tarbiya ba wai gajara za mu tara yaya ka tara yaya baka tura su islamiyya ba baka tura su makaranta ba ba kai su baka yi musu tarbiya ba wannan kuma abu ne mai kyau ba iya yawan su iya masifar da ka tara wa kanka kuma da haka ya kamata a kiyaye wannan idan akwai wani kuma alfahari alfahari yake sai dai ya auro ya ta su ta jingishiwa kamar agwagi ya auro ya haihu ya auro ya haifa wannan tana haihuwa wannan tana turo wannan gosulo matansa guda uku a a lokaci ɗaya za su zube masa yaya uku in in bai ci sa'a ba wata ta haihu masa biyu ma shi aurensa bai ci sa'a ba nake gaya ma yaransa suna ta haihuwa amma za ga ya basu wasu sun fara shan taba wasu yan wiwi sun fara ɗiban su wasu na kwana a bakin kasuwa wani yana kwana a wani dandali wani baya kwana a gida baya bincikawa wani an ganshi yana sayo taba wani an ganshi yana sayo wiwi wani ya je gurin yan mashayan giya a bangare yana ce a sha ruwa lafiya subhanallah to wannan mai amfani haihuwar kuma ta zama musiba ta zama wabal alaika ya zama bala'i a gare ka da haka yana da kyau mu rike wannan mutunci da Allah mana kuma Allah mana arziki fa wallahi mu gode wa Allah wallahi mu gode wa Allah mu din yanzu a haka a arewan a hakan da kuke gani muna cikin mu ake shigowa wurin mu a zauna a samu arziki ko ba haka bane nan din ne gidan arzikin mutum ko NYC ya je ya fito daga can ya zo nan baya komawa ko ba haka bane ashe akwai arzikin anan akwai wadata anan kuma a zo kai an rage ka an ce ka daina haihuwa shikenan kuna yi an sa muku wannan aqida kun rage haihuwa kun daina kun daina kun daina nan gaba idan an zo ana population sai a ce to ai shikenan ma daman kasar ma an zama 50-50 ko kuma an zama 70-50 an fi ku kun yi kasa su kuma sun yi sama kun saba wa Allah kun saba manzan Allah ga masifa da za ku gamu da ita to sai Allah ya ce mai kuma
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده نعم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين Allah da aka umarce ku ku bauta masa dai shine alladhi ansha'a jannatin ma'rushat Allah shine wanda ya samar muku ya farar muku da gonaki da shuka a ciki gonakin da suke ma'rushat wanda akwai kayan shuka waɗanda suke bin ƙasa kamar irin su wake kaga ganyen sa me yake yi ƙasa yake bi da irin su me dankali da irin su kankana da irin su kabewa wannan shine ake ce mishi ma'arushat ma'arushat ma'ana kayan a abinci na tsiro wanda in sun tsiro suna bin ƙasa kamar su wanda na lissafa su wake dinnan da- da mai su masu harawa ko da mai kuma sweet milo ko saboda shi kake kwaɗayin ka sha wata gyada ma tana bajewa wannan shine marushat wa ghaira marushat da kuma wanda yake tsayawa da kafarsa a kafe irin su dabino irin su dawa irin su gero kaga duk wannan a tsaye suke su ne ghair marushat da sauran bishiyoyi su gwanda su kwakwa su riɗi su kubewa su yakuwa su rama wannan su ne ghair ma'arushat kenan wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin masu bin kasa a kasa wa ghair ma'rushat da wanda suke da kafa a kakkafe waye muku wannan in ba Allah ba me yasa ba a yi dawa ta kwanta a kasa ba me yasa gero ba a yi shi a kwance a kasa ba me yasa bishiyar kanya ba a yi ta a kwance a kasa ba kuma me yasa aka yi wa wake a kwance me yasa aka yi wa dankali a kwance me yasa aka yi wancan hikima ce ta ubangiji kayansa ne haka ya ga dama haka ya zuba su ba kuma wanda ya isa ya tambaye shi ya ce dan me babu bayan wannan wannan khalawar zaba ga dabino Allah ya baku bishiyar dabino wani ya yi 'ya'ya sau biyu a shekara wani ya yi 'ya'ya sau ɗaya wazzara'a ga sauran shuke-shuke muktalifan ukuluhu wanda ɗanɗanansu da 'ya'yansu ya sha bamban wani ka ji shi da zaƙi wani ka ji shi tsami wani ka ji shi bauri wani ka ji shi dai gashi nan bayi da taste ma yanzu irin su kamar kokomba ɗin nan haka za ka ji shi ko ana yankawa ga irin su salat salat yana da wani taste ne ganye ne kawai ya kuwa an kai miya da ita sai ka ji tsami amma ba ta yauki in kai miya da karkashi sai ta yauki haka laloma shi ma sai yauki ga kubewa bushashiya ita ma yauki ta ya ma haka amma da za ka yi miya a gushi ba za ta yi ba duk wannan arziki ne daga Allah wai ma'ana different varieties kenan ka zaɓi wanda kake so amma duka dan ka yi wa Allah bauta ka bi shi shi kadai ba shirka ba kayanta babu bid'a babu kayanta a bauta Allah wahdahu la sharika lahu mukhtalifan ukuluhu wa zaituna wa rumana ga zaitun ga rumani zaitun din nan wanda manzon Allah yake cewa zaitun ayan san zaitun akwai bishiyar zaitun ana ba da man zaitun manzon Allah ya ce zaitun din nan yana da albarka ku rinka shafa zaitun kuna shan zaitun shafa zaitun yana ƙara wa fatan mutum kyau ko mata ne ku tambaye su suna wanda suke sa man zaitun akan su gashin su yafi kyau kamar na turawa zaitun din nan yafi man gida lafiya yanzu man gida nan yana da side effects wanda yake shan man gida yazo ta kwanciya maka amana ja maka mushkila ka ji maiko ya abin nan zaƙi maiko mushkila ko da ke wani wani an kawo masa zaƙi da maiko aka ce kai maiko ya yawan kai zuma mana don shi muka baro ƙauye muka zo birni aka ce in ka ga mutum yana gudun zaƙi da maiko guri ya samu to amma ka duba irin man zaitun din nan yana da albarka yana da kyau ka soya kwai da shi lafiya ka soya dankali da shi lafiya tunda manzan Allah ya masa rijista ya yi magana a kan shi da rumani mushtabihan mutashabihan wanda akwai wanda sun yi kama da juna fil manzari a wajen gani wa gaira mutashabi da kuma wanda ba yi da kama da juna a cikin ɗanɗano kulu min samarihi idan asmara Allah ya ce ku ci daga 'ya'yan itace yayin da suka nuna wannan umarni ne na ibaha ba umarni ne na wajibci ba wa atu haqqahu yawma hasadihi ku ci ku koshi ku yi amfani da shi amma ku ba da hakki ranar girbi to manoma Allah ya ce a ba da hakkin dawa ranar girbi hakkin masara ranar girbi hakkin gero ranar girbi da ranar da aka hada aka girbe to lokacin za a fitar kana je a boye aji a ce sai nan da shekara ko kuma nan da watanni in ka mutu fa ka biya hakkin Allah kur malamai sun sabani dangane da wannan haƙƙi din wa ato haqqahu yawma hasadihi din wasu suka ce innaha zakatul mafruḍa ita ce zakka ta farilla wanda ake ba da ɗaya bisa goma duk ba zakkan ma ta kayan abincin ma ɗaya bisa one over ten ne idan kuma da bayi aka yi kaman lambu ne da ruwan kwari aka ɗiba aka yi bayi yanda inji yake zawo ake bayi wannan ana ba da nisful ushur ka gani da wanda ake ba da rubu'ul ushur da aka ba wani tsanani in kudi ne zakar kudi ne sai ka tara kudin gaba ɗaya fa ka kasa su kashi arba'in ka ɗauki kashi ɗaya ka ba wa Allah kaga ba matsantawa in raƙuma ne sai sun kai biyar a dabbobi akwai wanda in sun kai arba'in za ka bayar wasu in sun kai kaza za ka bayar gashi nan dai ba takurawa ba matsantawa to an ce da abin da suke idan sun yi noma yau yawan abin da suke noma shine dabino sai kowa ya je ciro nono nono na dabino sai kawo gindin masallaci sai ya rataye duk miskini talaka fakiri idan yanzu yana da bukata sai ya dauka dan ciccira haka wai wannan shine hakin sai a kawo a rataye a masallaci sauran kuma ya tura shi ya kai shi gida to shine aka goge wannan hukunci wannan shine farko kafin a yi zakka duk wanda ya noma sai kawo gindin masallaci a yi ta ratayewa abinda zai bawa zai bada wai hakkin Allah sai ya fito da shi gindin masallaci a nan rataye miskinai talakawa na ƙauye mabukata sai su ta shigowa gindin masallaci su ta ɗiba suna zuba a buhu to da Allah ya zo wajabta zakka da ake bayarwa sai aka goge wannan kuma sai dai wanda zai bada taimako wasu malaman suka ce a'a da a farkon musulunci abin da ake shine sai dai mutum ya zo a bakin gonansa in ya gama sarewa ko ya girbe sai ya zo ya rarrate na Allah din a bakin gona idan mai wucewa ya zo mabukaci sai ya dauka ya amfani da shi Allah ce wala tusrifu ku daina almubazzaranci innahu la yuhibbul musrifin lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya baya son masu almubazzaranci to me almubazzaranci anan shine mutum ya tattare dukiyarsa gaba daya bayar yayi kyautar shiga daka kai kuka ya noma buhu arba'in ya je gurin wa'azi wani malami ya caje shi ya gama kai shi lahira ya gama tsumuwa ya ce gaba ɗaya ma buhu arba'in ɗin ya ɗauka ya bawa Allah sai daga baya kuma ya zo yana cewa ka amma gaskiya malamin nan ya cuce ni sabon sabon shiga to wala tusrifu kar ku irin wannan kyautar kaga in fi sabilillah yake nema ka bayar iya karfin imaninka ba a son mutum ya kyauta ya zo idan na sani sai ka duba idan ka zo za ka zaro akwai yan ɗari biyar biyar akwai yan ɗari biyu akwai yan ɗari ɗaya nawa kake so ka bani yan ɗari biyu ko ɗari ɗaya ko yan hamsin hamsin to sai ka nutsu sai ka duba sosai ba matsala sai ka nemo hamsin ɗin sai ka zaro sai ka tukuikuye ka bayar amma ka rufe ido ka zo ka ɗauka ka zaro ka bayar sai da ka koma ko mai ba da taimako mai karɓar taimakon ya tafi sai kana an dubawa ka ga nawa ka zaro ne sai ka ga ai dubu ɗaya ka ɗauko an ce akwai wanda ya taba irin wannan an zo ana neman taimako ya gama ya je ya sai goro ya rage yan canjin su yan biyar biyar da yan ashirin ashirin da yan goma goma ya zube su aljihu daya ina fata ana fahimta ga nan kuma yan dubu dubu ne haka ya ajiye su a gefe ya aka yi aka yi da ya zo zai bada taimakon to shi dama abin da ya shirya zai bada wannan canjin goron tunda daman ka san yawanci taimakon mutanen mu canjin goron suke bayarwa ko ya ce scratch card an samu canjin hamsin ko ɗari to a ciki zai ɗauka ya bayar ko ya ja yauce finansa ɗan abin da ya bari canji ashirin goma shine zai bawa Allah amma mai kauri ina ya aka yi aka ban annan ya kuskure mantawa yi ne yana miƙa hannunsa sai zai ɗebo yan dubu dubu eh kuma shi wai da takawa da tsoron Allah da ya zo ɗaukowa sai ɗebo a dunkule haka kana ji ko sai ya ce kawo kawo abin ya dauka yan ashirin ashirin ne dan kana gani haka mi ko kwano sai ya zuba eh me me neman taimako idan duba ya gani ce tab lalle wannan akwai imani sai da ya wuce daga baya koma gida ya cire riga ya kuma ya ce matar su ɗebo masa kuɗin su zai dan shirya ai ana dubawa malam ba sai ga yan goma goma da yan ashirin ba ya kama faɗa gawa ya kama surutu masu neman taimakon nan ba su da kirki ya za ka to yanzu wannan da Allah tambaye ku zai samu lada akan wannan taimakon to ya aka yi ya yi asara kenan ko to wasu ce wala tusrifu kada ka bayar da duka daga baya ka zo kana kyautar shiga daga kai kuka shine i'ta'ul kulli kenan wasu kuma suka ce a kada ku bada dukiyar ku gaba daya la tutu amwalakum kullaha kada ku bada dukiyar ku gaba daya fatakunu fuqara ko kuma ku zama talakawa mai kuɗi ne kai mai hali aka zo aka caje ka aka nuna maka Allah sai kace gaba ɗaya ma abin da kai ka mallaka ma ka bawa Allah kai irin ta sai na Abubakar baka san cewa abun mataki mataki bane imani imani ne sai daga baya da ka bayar kuma sai ka zama miskini ka zama talaka sai wani sai wani zo gefe yana cewa a to an ce muku masu wa'azin nan ku yi a hankali da su ba ku yadda ba ba gashi ba ba gashi ba ka san a cikin sahabbai ma manzo Allah san san wata ya nemi fi sabilillahi sai na Abubakar ya tattaro gaba ɗaya abin da ya mallaka yace gashi manzo Allah ce me ka rage a gidanka wa iyalinka sai Abubakar ya ce na bar musu Allah da manzon Allah annabi ya karba aka mika aka ci gaba da ciyar da dukiya malam Abubakar yana da wannan imanin ne ya isa yayi wata rana ka Abu dan Malik sai ya debo shi ma dukiyar ya ce shi ma yayi irin ta Abubakar ya ba da gaba ɗaya abin da ya mallaka ya ba wa Allah maza Allah ce a'a bari dai mu dan dauki wani abu dai bari mu dauki rabi mu baka rabi zai fi yayyayi annabi ce sam to kuma malamai masu karban fi sabilillah ko masu masu cewa ce baka a rinka lura da masu bayarwa in an ga mutum ya bayar oba to gaskiya a gaya masa a ce in dan rage dai ka bada kaza sauran ma ne ma gurin yanwa saboda kar ku yi mai abin da za ku kore shi nan gaba wallahi zai dawo masallacin ku ba ko ba ka bane ko da yake ma yanzu alhamdulillah mun ce abin nan bade ba a fiye samun ma mutane masu wannan kurudin ba su dauka su bayar ko kuma ka ce wala tusrifu ay la tatazawadu al-hadd fil bukhli ku daina wuce gona da iri wajen ruwa kuna riƙewa kuna hana wajibi kuma kuna ainihin wato kin ba da sadaka wasu kuma suka ce wala tusrifu abin da ake nufi la tunfiqu fil masiya ku daina ciyarwa akan sabon Allah shine wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son ciyarwa akan sabon Allah kai tsayar ka baka shan giya amma idan ka je gurin shan giya zaka je ka sai kiret din giya ka ba wa yan giya su sha akwai wanda shi baya shan taba amma zai biya ma baya shan wiwi amma zai saya maka baya zina amma zai biya ka kuɗi ka je ka kwana da karuwa akwai su akwai kuma waɗanda kuɗinsu kawai sun gina shi ne akan aikin sharri yanzu mutum Allah ya bashi kuɗi ya ce bari ya zo ya gina wani katafaren hotel a garinsa ko a jiharsa hotel ɗin da wato manya-manyan mata arna za a je a ɗebo kyawawa 'yan Ethiopia ko turawa ko wani abu yanzu akwai masu irin wannan niyoyin akwai jihohi da dama a arewa waɗanda an samu wasu sun haɗa kai da gwamnati gwamnatin da ba tunaninta ta gina al'umma ba a zo a gina katafaren hotel a sha giya a kwana ana kiɗa a yi waka a yi tsiraici kuma a ɗebo 'yan mata yara ƙanana matasan 'yan mata na ƙasar waje a sangartar da mutane komi halal ne akwai hotel suna nan yanzu a arewa da aka ce an an riga an sa hannu ma a gwamnatance ma za a gina su kana shiga wannan wurin babu doka a kanka kowace doka ce in ka ga dama za ka iya shiga tsirara in kin ga dama za ka iya shiga tsirara a yi wanka a shiga swimming pool a yi iskanci a rashin mutunci yanzu wai irin waɗannan hotels ɗin da ba a samun su a arewa sai dai ka gansu a irin su Lagos ko irin su Abuja ko abin nan a can ake samu yanzu an shigo mana da sunan kuma ƴaƴanmu ƴaƴan garinmu jama'ar mu haihuwar mu dangin mu wanda muke tare da su kurin giyar kuɗi ta ɗebe su kuma yan iska suna taimaka musu to wannan shine illar a samu mutum jagora shugaba da bai damu da addini ba wanda zai zama wato shi kansa harkar giya mata wannan su ne harkarsa bala'i kenan musiba kenan amma mutum ya zama mai addini to za ku dan samu saukin sha'ani wallahi duk abin da za a yi wa al'umma matukar ba a tsare musu addinin su ba shirme ne mutane akwai wanda kokwalin sun kai wani wuri daban dan mutum ya zo ya maka titi ko ya maka hanya ko ya gina maka makaranta ko ya maka kaza amma bai tsare barna a garinka ba ya gama da kai ya ma titi ya maka hanya ya kawo maka taki ya ma wannan amma kuma ya kawo karuwanci garinka ya buɗe ƙofar shan giya da ta'addanci barayi sun samu mafaka ‘ya'yanku sun lalace sun yi rijistar iskanci yaranku ‘yan mata su ta shiga su zama karuwai to me riba wallahi babu riba wajibi ne kowane shugabanci ya tsare wa mutane al'adarsu da addininsu an gane kiyaye wa mutane al'adarsu da addininsu wani abu ne mai muhimmanci yanzu misali mu a nan mujtama da mu a nan environment din Allah ya sani ba al'adar mu bane mutum ya zo ya dauki mace ya kwanta da ita ana gani ko a dauko giya a zo a sha a ta iskanci ana yawo da mata tsirara a gari ko mutum ya zo da yarinya yana yawo da ita a gari tsirara daga ita sai dan pants ko dan tofi a jikinta ko menene ba bai dace da mu ba to ya kamata gwamnati ta tsare mana wannan ba wai kawai a zo a kashe mana addini a je a ɗebo mana al'adar wasu maƙiyanmu a kawo mana a dasa mana nan ya zama mana musiba ya zama mana bala'i ba babu riba a ciki duk lokacin da aka ce an gina gidan giya gidan shaye-shaye gidan mata to bala'i ya sauka a ƙasa wallahi tallahi ruwan saman da Allah zai saukan muku sai ya kwashe albarka a cikinsa wallahi haka annabi ya faɗa matuƙar zina ta yaɗu a cikin al'umma to Allah zai kwashe albarka a cikin ruwan da suke sha a cikin ruwan sama da Allah yake saukarwa matuƙar riba ta yaɗu a cikin al'umma Allah zai ɗebe albarka a rayuwarsu za ku yi aikin albashi kuɗin bare ishe ku ba za ku yi aikin albashi za ku ga babu albarka a ciki za ku zo ku yi kasuwanci babu albarka a ciki ribar ba ta muku amfani saboda kun goyi bayan barna da fasadi a bayan ƙasa bai kamata a mushama na musulmi a bar karuwai suna karuwanci ba gurin da yake ba na musulmi bane wannan saje gurin su je su yi ta yi bara a tilasta musu a ce sai sun yi musulunci ba amma a zo cikin musulmi muna la ilaha illallah muhammadu rasulullah a zo a gina mana shadi kuma da goyon bayan gwamnati wannan bala'i kenan kuma wallahi wajibi ne malamai su fito su yi magana su yaƙi wannan abun su yi tawazi a mumbarin su shi yasa ake son malami ya zama tsayayye amma in sun zo sun baka ka karba sun baka ka karba ko sun yi barna baka iya magana ba tunda tunda tunda kafin su hau sun zo sun ganka bayan sun hau sun ganka haka wallahi ba daidai bane ya kamata mu kiyaye wannan goyon bayan barna da fasadi baya kai al'umma ga ko ina to Allah ya kiyaye mu do a zamu dakata anan saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah muke roƙo ya mana afuwa da rangwame
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أمر أمركم سليم. ما جمعناك أننا إذا إذا ما خطبتك أسيب لنا لا تشنا. وأصلا هناك ما يكون مطلوب شيء Kusan matata ta zo ya tara wani ɗan shiga tsakanin da ɗan kwana. Don haka nake roƙon malam ya yi mana nasiha Jama'a waɗanda ba su mutu na amma da ina son amfani da kasafin in kai wa ma'aikata ta ruwa da yana cikin
bayan wannan assalamu alaikum warahmatullah idan ba ku manta ba a satin da ya wuce shi dan kwaro ya karanta tambayoyi ya mana tambaya akan menene a, ake ciki dangane da Jaiz Bank Islamic banking da ake kokarin tabbatarwa a nan Najeriya na ce ayi hakuri insha Allah ta'ala zuwa wani lokacin da zamu dan samu lokaci zamu ba da ansa a gurguje a takaicen takaicewa a zamu dan dauki wasu 'yan mintuna na amsa tambayoyin mu bani akai abinda ake nufi da jaiz bank um, suna ne da aka sa wani banki da musulmi suke kunkurin- yunkurin samar da shi a wannan ƙasa mai albarka shine non-interest bank non-interest bank bankin da babu kudin ruwa a ciki an yi shekaru gaskiya an dade ana movement din a samu lokacin obasanjo ya zo an an samu kudin da za a bude din sai ya dada ƙara kudin aka ninninka kudin saboda a gajiyar da mutane su kasa aka sa su kasa samun kuɗin amma dai yanzu abin da zan mana albishir shine wannan kuɗi din da gwamnati ko central bank ta ce sai an samu wannan kuɗin da a buɗe wannan banki an samu wannan kuɗin alhamdulillah har da ƙari shi non interest bank bigadin nazar akan kace da shi islamic banking ko kuma a, a, wani suna da zaka yi ba ko jaiz ko wani abu banki ne da central bank ta yarda da shi bankin duniya shugaban bankuna na duniya gaba ɗaya ya yarda da shi banki harkar banki business ne kamar shares ne kudi ne za ku zuba ku yi kasuwanci daidai yake da buɗe makaranta da haka babu wani dalili da za a ƙayyade a ce saboda wannan na musulunci ne ko wannan ba na musulunci ba ne a yi ko ba za a yi ba yanzu duk bankunan nan da kuke gani ai na wasu mutane ne su zenith bank gt bank union bank uba bank sterling bank wacece bank ai wannan wannan wannan haduwar wasu mutane ne suka sai shares suka bude bankuna kuma abin mamaki majority bankunan gaba daya wanda suka fi kowa karfin kudi a cikin yan kudi ne ba ma musulmi bane yawanci bankunan wani bankin ma yawanci ma gaba ɗaya manya-manyan shareholders din ba musulmi bane daman shi kuma wannan bankuna da ake amfani da su yanzu banki ne wanda bai da haram komi halal ne za a iya sayan alade a zo a zuba kudin alade a ciki harkar giya kamfanonin giya suna karban bashi kuma banki ne da ya ginu akan ruwa idan an baka dubu ɗari biyar to in ka zo dawo da shi sai ka dawo da dubu ɗari shida ko ɗari bakwai ya danganta iya lokacin da ka karba da iya lokacin da ka dawo da shi haka muke ta rayuwa tun da ake banki a najeriya muna rayuwa akan tsarin kafirci wannan riba din Allah ya ce maciya riba ku shirye shirin yaƙi da Allah da manzon Allah fa adanu bi harbin min Allah wa rasulihi ku shirye shirin fada da Allah da manzon Allah maciya riba manzon Allah ya faɗa a hadisin Imam Muslim la'ana Allahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai maci riba Allah ya tsine mai albarka duk wanda yake cin riba Allah ya la'ance shi inji annabi da wanda aka ciyar da shi riba da wanda ya rubuta riba wanda shi yake rubutawa riba din a bada kudin riba da mai shaida akan riba sunansu Allah ya la'ance su gaba daya a haka muka zauna malamai suka ta bamu fatawa larura ne aiki a banki larura ne ajiya a banki aka yadda aka yi ta yi a matsayin larura larura to yanzu ga Allah ya kawo banki non interest bank bankin musulunci kuma wannan banki su kansu turawa wannan tsarin banki sun kyamace shi sun guje saboda zalunci ne mafi rinjaye a ciki ya karya mutane da yawa sai ga babban alhaji yana harkar business sai a ce ayya yana mu'amala da banki duk mai kuɗin da yake mu'amala da banki to ka ji tsoron kaiwa labarinsa da wahala ya kai labari yanzu akwai manya-manyan masu kuɗi a ƙasar nan ana jin su masu kuɗi ne business men ne amma wallahi gaba ɗaya kuɗin nasu na banki ne bashin da yake kansu ya fi uwar kuɗin idan banki ta zo za ta sayar da kadarka ta sayar da gidanka kai in ana sayar da kai kai ma za ta sayar da kai ta karye mutane da yawa banki ne da ya ginu akan cuta zalunci shi za ga gaskiya masu aikin banki sun fi kowa walwala da jin daɗi I'm sorry to say wai hakuri kudin su daban harkokin su da ma mu'amalolin su daban saboda kudin al'umma ne kudin ake ɗiba ta dalilin sunan wannan interest din riba din to duka wannan mun zauna tsawon shekaru a matsayin larura yanzu gashi Allah ya bayar ita central bank ita ce uwar banki gaba ɗaya a Najeriya to a ka'ida a constitution na central bank ya ta halatta ga kowace al'umma kowaɗanne mutane in za su iya yin non-interest bank bankin da babu ruwa a kai za a iya yi wannan shekaru aru-aru tun da aka yi constitution din akwai tsarin me yasa to ba a yi ba raunin musulmi da rashin kuɗin su rashin hali to sai yanzu Allah ya sa aka samu movement din aka samu yunkuri musulmi suka fitar da wannan Allah da hikimarsa central bank tana fitowa tana ilani tana sanarwa announcement cewa za a fara gudanar da non-interest bank a Najeriya kuma ma ta ba da dama duk bankunan da suke so su converting from interest bank to non-interest bank suna da wannan dama banki mai ruwa su koma babu ruwa suna da wannan dama ko kuma wata al'umma tana so za ta yi bankin da babu ruwa bismillah ga hanya buɗe to kuma daman musulmi tuntunin sun hada kudin su an fidda daraktoci da komai da komai su ma suna so za su yi wannan shikenan central bank ta kira su ta ba su certificate abin mamaki lokacin da aka yi wannan kiran mitin din shugaban kasa kin zuwa yi ya hana difitinsa zuwa saboda an ce banki ne na musulunci yana nan a jarida ana da su duka gaba daya bai je ba kuma ya hana kaninsa zuwa ya ka samu wani kula aka tura shi shi kuma wannan gwamnan banki kawai ya ce a yi da aka zo matsalar da bankin yanzu ya samu shine kiristocin ƙasar nan saboda suna da tsohuwar gaba da daɗayar gaba dangane da musulmi da musulunci sai suka zare wukarsu suka fito suka ce a tatan wallahi ba za a yi bankin nan ba amma ba dukansu ba akwai wani bangare daga cikinsu wanda sun ce babu laifi za a iya yi don akwai wasu ma daga cikinsu manyan kiristoci suka fito suka ce wai me yasa kiristocin kasan nan duk abin da musulmi ya fito ya yunkura zai sai kun fito kun yaƙi wani abu me yasa ko da abu ne mai kyau muna da shi shi ma a jarida amma kungiyar kan da shugaban kan da sakataren kan sun fito sun ari bakin kiristocin Najeriya wanda suke wakilta cewa ba su yarda da wannan bankin ba kuma za a yi fada in an yi bankin sun ce za a yi yaƙi ga jaridan nan a hannuna Sunday Miro July 10th 2011 gata nan Christian leaders set to battle Sunusi ga abin da suka ce zan karanta da turanci ba da hausa ba suka ce we don't welcome it this is a secular state and the constitution is very clear about it fi sunusi suna magana akan sunusi lami da sunusi wato manajan banki central bank na Najeriya suka ce hi sunusi should watch his tongue this man is an islamic scholar he is a jihadist and he won't he want to stop menene ne she won't stop at anything in the bite to make this country an islamic nation but she will not succeed gashi nan a rubuce dalla-dalla mai kyamara haska sosai a ganta da date din da komai what is the meaning of battle me ake nufi da battle yaki to muna sanar da federal government ga kiristocin najeriya karara sun fito sun ce za su yi yaki saboda an ce za a yi abin da ita kanta gwamnatin ta yadda a yi shi yanzu tsakanin kirista da musulmi suwa 'yan tashin hankali akwai wata jarida ma da ba wannan ba ban zo da ita ba suka ce za a yi fada za a yi yakin da ba a taba yi ba abinda aka yi a Maiduguri abinda aka yi a wane ne duk wannan nafila ne in dai aka ce za a yi wannan bankin na musulunci wallahi sai an yaki haka kirista suka faɗa gashi nan a feji saboda a cikin jaridar Islamic banking Christian leaders set for battle gashi nan jaridar Sunday Mirror July 10th 2011 kan magana shine Islamic banking wallahi malam ina da jarida jarida irin wannan da su desert herald da su jaridun nan din na kasan nan da su the nation da su wane ne duk da suke magana akan bankin musulunci na bankin musulunci wanda abun mamaki a duk duniya ana wannan bankin yanzu kaga america ita ce ra'asul kufri america Birtaniya, ingila kasashen turai din nan duk akwai bankin islamic banking a kasashen afirka akwai su uganda su kenya duk akwai a kasashen larabawa duk akwai saudiya sudan ina ne duk akwai mu a najeriya ne saboda kiristocin najeriya sun rena mana wayo an ce za a yi abinda a constitution is, is constitutional allowed a constitution an ba da dama a yi amma yanzu kaga wannan maganar suka faɗa ba a yi komai ba da a ce wani musulmi ne ya faɗa yanzu da yana can a daure maganganun ba su da kyau ba inda za ku saurari gidan rediyon bbc sati uku hudu da suka wuce akwai kiristan da ya fito ina jin sakatare ne na kan da ya fito ba irin cin mutuncin da bai yi wa musulmi ba ya faɗi maganganu ba su da wayewa ba san me suke yi ba musulmi na kaza kaza a bbc aka saka ya zazzagi mutane abin da ya ga dama kawai dan an ce za a bankin musulunci to dan girman allah in kun isa ku hana fafata da mu da ku idan wani arne yana jin shi arne ne uwarsa ta tsuguna ta haife shi a matsayinsa na arne dan Allah ya hana kuma bankin musuluncin nan wannan da ana suka sa wai bara ma a ce islamic ba wai sai ya ce non interest shi sunu islami da sunusi ya ce dan me za a bara a ce islamic ba ya ce a saka in akwai wanda zai hana ya ce zan gayyato manya-manyan arnan duniya na amerika da ingila zan kawo su najeriya su zo su yi bayani wa ƙananan arna cewa ana yin bankin ana yi to amerika da iya dai amerika da ba dai shi ne gindin kafirci ba to amerika ana yi shi za wasu daga cikin kiristocin masu adalci suka ce ba daidai bane wannan magana da kungiyar kirista za ta zo ta kokarin yakin wannan bankin to albishirin ku a watan september insha Allah za a fara gudanar da wannan bankin kuma za a fara gudanar da shi a Kano za a fara gudanar da shi a Kaduna za a fara gudanar da shi a Abuja Abuja Kano Kaduna a wani wata September kuma an riga an gama komai an ba da certificate da aka sai ku shirya yakin bismillah daman kun saba yi ayi bismillah ku zo ku yi ina faɗin wannan da babban baki ne da wasali ga jaridar na a hannuna wato renin wayan da kiristan kasar nan suke musulmi ya wuce ka'ida ba mu zo magana akan abin da ya shafi kashe musulmi da suka yi ta yi a kasashe da garuruka a nan najeriya ba har yanzu akwai 'ya'yanmu musulmi a plateau a jos mata a hannun arnan jos sun mai da su kurin bayansu sun mai da su mata suna kwanciya da su har yanzu kuma gwamnati ba ta komai ba kuma spring council for shari'a ta samu shugaban kasa jonathan ta je ta masa magana me yasa bai dauki mataki ba akan abin da aka yi a plateau da abin da ake a kaduna bai ce komai ba kasa wanda suka cuce mu musulmin mu yan siyasa yan arewa waɗanda ba su da manufa ba su da kishi su ne kurin suka cuce mu wallahi nake gaya muku su suka cuce mu yanzu anan idan ka je mando kaduna mutane mutane mutanen zanko da aka kashe za mu zo mu bayani akan faɗan da aka yi a kafancan da mutanen zanko da aka kashe abin ba a cewa komai mutum dubu ashirin da bakwai suke gudun hijira akan guda ɗaya mutum dubu ashirin da bakwai ni da kaina na je dab da ramadan ɗin nan ina jin bai fi kwana uku kafin na zo nan garin ba na je wurin na gani kuma mun je mun kai musu taimako wallahi yaro yaro ya kai yaro 600 ƙananan yara 600 gaba ɗaya marayu ne an kashe iyayensu kuma a wannan lokaci gwamnati ta zo tana cewa su fita aka yanke musu ruwa aka yanke musu wuta suka ce mu fita mu je ina an kone mana garinmu an kone mana ƙauyukanmu an kone mana komai yanzu damana ta sauka suna so su je su shuka masara su so- shuka dowa doya su shuka su shuka gyada ba zai yiwu ba za su iya shiga garin ba dole duk wanda zai shiga garin sai da dan sanda ya raka shi irin wannan zaman kaskanci yake ciki ba su kame matan musulmi su mai da su suna abin nan akwai matan da aka kama su aka aje su a karkashin dutse a gindin dutse arne guda goma sai su yi layi suna lalata da yarinya daya a najeriya ba ake wannan har yanzu akwai 'ya'yanmu musulmi mata a tun faɗin da aka yi a yalwan shandam suna hannun kafirai a ƙasar nan sun mai da su ribatattun yaƙi duk ana cewa a yi shiru a yi haƙuri a zauna lafiya wallahi ƙaryar wani arne a ƙasar ne ce wai zai zo ya hana mu wai wani abin da is constitutionally allowed wallahi ƙarya kake yi kai kai ma arne ma baka ji tsoro ba sai mu da muke la ilaha illallah ai babu wannan magana kwata kwata bata taso ba da aka bankin musulunci za a yi shi kuma a september din nan za a fara kawai abin da ake bukata mutane business ne harkar banki business ne yanzu ba ka Allahu akbar wani abin mamaki a yanzu haka central bank din saboda adalci fa irin na musulmi ta tuttura waɗanda za su je su yi course na islamic banking din su karanto da yawa a cikin wanda aka tura america ingila su je su yi karatun abun mamaki fa inda ake koyo islamic banking din ma a america da ingila ne ba kuma a saudiya ba inda za a koyo islamic banking din ba a saudiya ba ne ba mu makaranta guda ɗaya da aka ware ta a saudiya ana koyar da islamic banking a ciki america ingila Britaniya ina ne ake zuwa yanzu za ka central bank din ta tura wasu daga cikin arna za su je su koyo saboda adalci dan a samu zaman lafiya kuma idan an zo fa aikin fa da za a yi na bankin da arne da musulmi duk za su yi aiki a bankin amma dai ba za a gudanar da bankin akan riba ba a nan ina kira ga 'yan uwana musulmi masu aikin banki ku yi maza maza maza wallahi hanzarin ku ya kare ku yi maza ku kun bankin ku koma ta islamic banking ku taimaki kasar ku taimaki al'ummar ku samu kuɗi saboda a lissafin da aka yi za a samu alheri a bankuna kuma abin mamaki yana daga cikin waɗanda suka fi kowa wato a shiyas a bankin akwai da yawa cikin inyamurai suna da kuɗi da yawa sun zuba miliyoyin kuɗi har duk waɗanda ba musulmi ba ma sun sa kuɗin su sun yadda bankin musulunci babu adal- babu zalunci a ciki sai wani kirista mai warin baki ya zo ya mana magana a rediyo ya ce wai ba wai ba za a yi ba wanda ‘yan uwanka ma ‘yan uwanka ma sun- sun sun shiga kuma sun yi sun ba da shayas ɗinsu to sai in ga dawa za a yi faɗa kuma idan kun shirya shirin yakin za ku yaƙe mu akan wannan bankin musuluncin bismillah wala bismillah yau da abun nan ya saba wa tsarin gwamnati sai mu haƙura a dole ba wajen muna so ba amma gwamnati ta ba mu dama ta ba mu izini ina kira ga samari matasa waɗanda kukan gama makaranta yanzu ana yin karatu ko da online ne ku je maza ku yi ku yi searching ku nemi jami'o'in da ake karantar da banking system islamic finance ko islamic banking system ko da online ne ku je ku yi rijista ku karanta online din dan za a ɗebi ma'aikata dan yanzu mutanen mu saboda rashin tsari an zauna kuma a zube sai an zo neman ma'aikatan kuma a rasa su ko wallahi waɗanda ba musulmin ba da suke da ra'ayin ayi abin tuntunin suna ta fita ƙasar waje suna zuwa suna karantowa tuntunin ana ta sponsorin suna fita wato bankin ma namu ne za su zo kuma su yi dominating dinsa saboda constitutionally ba a ce ba za a ɗauki ba musulmi aiki ba kaga ana ashe ya kamata mu yada wannan ra'ayin yan uwanmu yan boko masu karatu masu aikin banki da waɗanda suka gama digiri ku je kawai online ana karatu kana gida kana yin karatunka online shekara ɗaya ka samu certificate shekara biyu kana samun diploma kana samun digiri kana samun masters kana samun phd da aka ku yi maza ku yi kuma dama ce na gaya muku za a buɗe kuma wannan fa buɗen farko ne duk wata jiha da ka sani a najeriya sai an buɗe branch kuma kowace local government sai an buɗe branch na wannan non-interest bank din islamic bank kaga ashe akwai bukatar ma'aikata akwai bukatar ma'aikata to kaga gwanda ku je ku yi aikin ku samu kuɗi kuma business yan kasuwa ku sai shears ku sai shears wallahi idan ba ku saya ba wasu za su zo su sai kuna kuna kuna ciza harshe da an bude ana sai da shears to ku yi maza ku saya ko nawa ne ku saya ba faduwa alheri ne kuma ku je ku binciki tarihin bankuna na musulunci da ake a duniya gaba daya ku gaya abubuwan suke gudana a nan zan dakata saboda lokaci akwai wasu bayanan amma dai gaba gaba yanzu kun ji karo na farko sai kuma karo na biyu banki dai za a yi shi yaushe za a fara september a ina za a fara abuja kano kaduna daman su ne najeriya kuma a nan za mu kafa bes kuma za a yi wanda ya ce zai yaƙi kuma bismillah ita kuma gwamnati ta zuba ido ta gani ya kamata wanda ya wannan magana a kama shi a ɗaure shi amma ina babu Allah muna roƙonka malam mai tambayo ka hakuri yau kan mun kashe ma kasuwarka abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuba harshe Allah mana afuwa da rangwame Allahumma izal islam wal muslimina wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin wa amya wazat ad-din ya rabbal alamin Allahumma ighfir lana dhunubana وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wannan tambayin na menene gare su